وهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا yau 27 ko 24 ko ga watan rajab hijira tana da 444 wanda ya dace da 16 ga watan biyu miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin sira a littafin ashiba bitare da uge mustapha na aini imam alkabi iyas yau sha biyar ne ga wata to kaji yau sha biyar ga watan biyu kenan hijira ta a miladiya tana da 2023 sha biyar sha shida to ita dai miladiya ai ba ta ma ba a musunta ma ita kawai in sha biyar din ne sha biyar in sha shida sha shida sha biyar ne ko? to yau laraba sha biyar ga watan biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin sira a littafin a shifa da tarihi hukukin mustapha sallallahu alaihi wasallam na imam alkali iya in ban manta ba muna ainihin fasali na mata du'u da ruratul hayati lahi abinda larura rayuwa yake ainihin kira zuwa gare shi ma'ana abinda a rayuwa dole ne a aikata shi har yace abin ya kasu kashi uku akwai wanda karanta shi shine alkhairi akwai wanda kuma yawaita shine alkhairi akwai wanda kuma ya danganta wani lokaci ka yawaita wani lokaci ka karanta sannan muka ɗauki na farkon abin da karanta shi shine ainihin falala shine alkhairi yace shine abu guda biyu bacci da ci da sha to akan su muke ta maganan har muka kawo wannan gabas وكان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا قد أخذ من هذين الفنين نني لا لا قد أخذ من هذين الفنين بالأقل ya yi riko a wa'annan fanni guda biyu na ci da bacci dinnan ya yi riko bil aƙalli da mafi ƙaranci haza ya ce wannan fa ma la yudfa'u min siratihi shine abin da ba zai yi a tunkuɗe shi daga siran manzo Allah matukar in je za ka karanta sira to za ka tabbatar da manzo Allah baya yawan bacci baya yawan ci da sha wawwal ladhi amara biyu kuma shine abin da manzo Allah ya umarni da shi wa habba alaihi kuma ya kwadaitar akai la siyama ballantana ma birki badi ahadihi ma bil akari in ka lura da ainihin ɗauruwan ɗayan su da ɗayan suna tare kim kowanne ka samu za ka ga ɗan uwan shi ya biyo shi matukar dai mutum ya ci da yawa ya sha da yawa to za ga ya bacci da yawa in ya karance shi da sha za ka ga baccin shi ya zama kaɗan kaga suna nan a haɗi kenan حدثنا أبو علي السدفي الحافظ بقراءة عليه قال حدثنا أبو الفضل الأصفهاني قال حدثنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح أن يحيى بن جابر حدثه عن الإداد بن معدي كريبة بمعدي كريبة معدي كريبة أن رسول الله مقدام بن معدي كريبة يشي أن رسول الله منزون الله صلى الله عليه وسلم قال يشي ma mala'a ibnu adama wi'a an sharran min baƙini ɗan adam bai taɓa cika wani burga ne wani mazubi mafi sharri daga ainihin cikin shi ba duk wani ainihin jaka da mutum zai cika babu jakan da cika shi zai fi sharri fiye da mutum ya cika cikin shi da ainihin abinci hasbu ibni adama ya ce ma'ishin ɗan adam ne ma ukai latin yan lomomi ‘yan lomomi yuqimna sulbahu wanda ainihin za su tsayar da tsatsan shi wanda kaga mutum yana jin ai dole zai tankwara ko to in ya samu ‘yan lomomin da za su tsayar da tsatsan shi annabi ya ce wannan ai ya ishe shi kaga wannan duk hujja ne na cewa manzo Allah yana umarni da karanta shi fa in kana la muhalata manzo Allah ya ce idan ba makawa mutum ya cewa shi ba zai iya hakura da ‘yan lomomi ba to fa sulusul li ta'amihi wa sulusul li shirabi wa sulusul li nafasihi ya kasa cikin gida uku kashi ɗaya ga abinci kashi ɗaya ga abin sha kashi ɗaya kuma ya bari domin numfashi wali anna kasrata naumi yace saboda yawan bacci fa min kasratil akli wa shurbi yana faruwa ne daga yawan ci da sha qala sufyanu sauri sufyanu sauri yace haka ne bikin latif ami yumlaku saharul laili yace da karanta abinci ne ake ainihin mallakan hore dare duk mutumin da dama ba yana cewa mun ramal ula sahiran layali ba to in mutum yana so ya samu hore dare din to zai samu ne da karanta abinci a kaje amene talim yake cewa a kalil da maka kai ta hazari sahara ka karanta abincinka saboda karabanta da hore dare biyi da shi wannan karanta abincin to shine sunan sauri yake magana wa qala ba'du salaf wani daga cikin marigaya ya ce la ta'kulu kasiran kar fa ku rika ci da yawa fa tashrabu kasiran dan kun ci da yawa shi zai sa ku sha da yawa idan ku sha da yawa ko fa tarkudu kasiran sai ku yi bacci da yawa idan ko kuka yi bacci da yawa fa taksaru kasiran sai ku yi rukushi da yawa kuma shikenan kun shiga asara wa qarwiya anhu sallallahu alaihi wasallam hakika ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ba rukushi shine asara ba an cewa ne ya rukushi ya rushe kenan yayi asara wa qarwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana ahabba ta'ami ilaihi an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mafi soyuwan abinci zuwa ga manzo Allah ma kana ala bafafin abin da ya kasance bisa ciyayya abin da ba mutum shi kadai zai ci ko mutum biyu ba a taru a yi ciyayya yanzu misali da a garin nan da magaruba da ba za ka yi ta gani ba nan jama'a an taru nan an taru to annabi ya fi son irin wannan abincin wanda za a taru a yi ciyayya ba mutum ɗaya ya ware ci shi kadai ba eh dabab eh ciyayya shine taro mutane su taru su ci abinci shine dabab to dabab din nan ma wasu malamai suka ce dabab baya amsa sunan dabab sai idan jama'an sun fi karfin abincin wasu kuma suka ce ko da abinci yana da yawa an je jama'a sun taru zai amsa sunan dabab ai yana nufin kasratil aidi yawan hannu a cikin abinci manzo Allah ya fi san abincin da za a ce zama akwai yawan hannaye a ciki jama'a da yawa ne za su ci wani Aisha radiyallahu anha ta ce lam yamtali jaufun nabi sallallahu alaihi wasallam shi ba an kaddu cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cika da koshi ba kaddu ko so daya ba taba samun a ci yau manzo Allah ya ci ya koshi ba wa annahu kana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fi alihi shi a cikin iyalan shi al'adansa la yas'aluhum da'aman baya tambayan iyalansa abinci ya shigo ya ce yau ina abinci na ko yau ya ba ka abinci ba a'a wala ya tashahahu kuma baya ainihin bayyanar da marmari ma manzo Allah ya ce ni am kaza nake marmari ya wannan ba ba miya ya wannan ba kaza baya wannan shi lamarin abinci ba da motsa bace kawai in ada amuhu akala in sun ciyar da shi aka zo ga abincin kai rasulullahi sai ya ci wa ma ada amuhu kabila kuma duk abin da suka kamar a matsayin abinci shi yake karba wa ma ta tsawo shariba abin da suka kamar a matsayin abin shan shi shariba sai ya sha shi baya zaɓen abinci baya complain akan abinci kuma baya nuna ainihin kawon shi da ainihin kwaɗayin shi akan abinci to ya shigo gida akwai an ka abinci ya shi kenan sai ya ci abin da aka kawo kuma shine nashi ya ci dama shi al'adar sa baya aibata abinci in yana so ya ci in baya so ya bari kawai kaga duk wannan yana nuna lamarin abinci din bai kai abin da har mutum zai tada hankalin shi akai ba sannan wannan hadisin fa yace wala yu'taradu an haza bi hadisi barira wannan fa ba a ainihin suka ko ba a yi bijirereniya ala haza bisa wannan hadisin bi hadisi barira da hadisin barira ban ka lura ai hadisin barira shine kauli fadin manzo Allah da yace alam me alam aral burmata fiha lahamun ka san ya shigo gida ne sai aka ɗebo ainihin waina da miya aka kamar sannan kuma ga ainihin farfesu da nama yana ainihin ta farfasa akan wuta ya ce ya haka wannan ba nama bane yake ta fasa za ka mun abinci haka to kaga yanzu a cin ya ce manzo Allah baya tambayan iyalai abinci nan kuma gashi ya ga nama ya tambaya me ma'anan wannan yace ba mu arada bane na'am iz saboda da Allah sababa su'alihi me yiwa sababin tambayan shi da yayi din ba wai dan kwadayi ko dan wai yana bukata bane a'a zannuhu zaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa yana zaton itiqadahum kudirin su annahu la yahillu lahu cewa wannan naman bai halatta gare shi ba ai naman ya san cewa an ba wa barira sadaka ne ta zo da shi sai suke dafa naman shi kuma da yazo an san baya cin sadaka sadaka haramun ne sai aka ɗebo waiwainan shi aka kamar to shi kuma yana zaton sun kudire cewa wannan naman fa ba yadda za a yi halatta to shine abin da ya sa wannan maganan fa'ara da bayanin sunnatihi yana so ya bayyana musu sunnan shi saboda shi manzo Allah duk abin da ya gani in dai abin ya cancanci bayani a waqtul haja dole ne ya bayani to yana so ya bayyana musu sunnan shi ne akan irin wannan ainihin naman sadaka izra'ahum yayin da ya gansu lam yuqaddimu ilai basu gabato da shi zuwa gare shi ba ma ilmihi tare da sanin manzon Allah annahum cewa su iyalan gidan shi la yasta'siruna alaihi bihi ba za su zabi kansu alaihi akan manzon Allah bihi da wannan naman ba ya san wannan nama ne ya san kuma iyalan gidan nan ba zai yiwu a ce har wai su san kai su hana ni wannan abin su ci ba to kuma wannan tunda sadaka ne ba mamaki ba suna zaton haramun ne in ci shi yasa ba su mun ainihin ta yi ko ko ba su kamun ba. To fasa daga alaihim zannahu sai ya gaskata zaton shi alaihim a kansu wa bayyana lahum ma jahiluhu sai ya bayyana musu abin da suka jahilta min amrihi daga al'amarin shi ma'ana wannan abin da ya faɗan ba wai ya faɗa dan yana buƙatar namun bane a karantarwa yake bi kaulihi da faɗin shi da yace huwa laha sadaqatun wa lana hadiya yace ba kuna ganin wai sadaka aka ba barira bi halatta mu ci ba yace to ai ita aka ba wa sadakan ita kuma in ta bamu ai za mu karba matsayin hadiya kaga duk wannan ya bayyana ma cewa ko miye na hukunci yana tsayawa akan wanda aka hukunta din ne ita kam ai ya halatta ta karbi sadaka ko eh to tunda ta mallaka in ta bamu a matsayin hadiya ba shikenan ba yawwa to ya bayyana musu wannan ne ba wai yana kwaɗayin naman shi yasa yayi haka ba wa bi hikmatul luqman ya zo a cikin hikima na sayyidina luqman yace luqmanul hakim din nan ya bunayya yace ya kai karamin dana izam tala'atil ma'idatu idan uwar hanji ta cika ma'ana in ka cika ciki na matil fikiratu to fa fikira tunani za ta yi bacci wa kharasatil hikmatu hikima kuma za ta baibance ta rasa abin faɗa wa qalatil aba'u gabokuwa kuma za su langube anil ibadati gabayin ibada wannan duka cika ciki shi yake kawo haka tunani zai bacci hikima zai ainihin zai baibance sannan kuma gabokuwa gaba ɗaya za su langube ya zama babu ibada za a shiga kasala kenan wa qala sanun shi ko sunun yace la yasluhu ilmu liman ya'kulu hatta yashba yace kun ga ilimin nan da ake nema yace to baya inganta liman ya akulu ga wanda in ya zo ci baya bari ya tashi ba su ya koshi duk mutumin da zai rika ci yana koshi kullum to fa ilimi ba halin shi bane in dai ilimi yake zo to ya kiyayi yawan koshi ba ko a talimi za ka jira cewa me albidinatu tuzhibul fitnata ba albidina cika ciki yana tafiyar da fitina ko da mutum mai azanci ne mai kai hankali in dai yana yawan ci yana yawan ci za ka ga ya zama dole kwarai shi ne ma za ka ga abu zai shi kuma wata rana da aka kawo abinci ka san mukama aka kawo abinci mai kyau ya ce wara fadina ma kila fil bidina wara ainal bidina ta fiyal fidina ya ce muka watsar da damun da ake waɗi cikin cika ciki muka cika cikin ma shi ne fidina din to amma kaga shi karantarwa yake kaga a cikin wannan aya akwai tajinisi ko albidina alfidina rafadna ra'ayna to duk wanda yake karantarwa ba wai wannan abin dariyar ba sharrun min tukalwa kwarai da gaske aha shine yace wa fi sayyin hadisi ana ban kwana ne ko mu je mu karasa to wa fi sayyin hadisi ya zo ingantaccen hadisi kaulu sallallahu alaihi wasallam fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake amma ana amma ni fala akulu muttaki'an ba zan ci a bararrajewa ba ma'ana ba zan bararraje in ci ba muttaki a nan ba wai ana nufin kishin gida ba bararrajewa mutum ya bubbuɗe ya kunce kafan wando ya buɗe ya zauna sosai dan abinci ya shiga annabi yace ba zan yi irin wannan zaman wal ittika abin da ake nufi da ittika a nan huwa shine at-tamakkunu lil akli mutum ya kahu saboda ci ya kafa kanshi ya tsaya ya ainihin tabbata lil akali wai musamman dan ci wata ƙadudu da kuma harɗewa fil julusi cikin zama lahu dan ci ɗin kalmutarabbi'i kamar mai zaman faɗi wa shirihi da makamancin tarabbu'i shine mutum ya bubbuɗe ya yi zaman tarabbu'i wannan gwiwan daban wannan daban cinyar nan daban nan daban ya yi zaman hudu ya buɗe dan ci annabi ya ce baya irin wannan zaman dan cin abinci shine zaman tarabbu'i zaman faɗi ya ce min tamakkunil jilsati daga ainihin kafuwa na ainihin zama allaci wacce ya atami dufi aljalisu mai zama zai dogara alama ta taho a bisa abin da yake kasan shi mana irin wannan zaman zaka zauna ne ka dogara a bisa abin da yake kasan ka ba wai za ka durkusa ko da ka dogara akan gwiwanka da sauransu kamar yadda ma'aiki yake da zai zo a gaba ba wal jalisu ala hadhihi al hay'a yace duk me zama a bisa irin wannan sifa in zai ci abinci yastadi in akala wannan shine zai jawo ya ci abincin wai yastaksiru minhu kuma ya yawaita cin abincin za ga wani ma wai in laurjen shi a daure ne aka zo aka zauna sai ya kukunce laurjen ya bubbude saboda wai abincin ya shiga sosai yace to wannan shi yake sa mutum ya ci yawa wannan biyu sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma kana julusuhu lil akli julusal mustawfizi muqiyan zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinci irin zaman mai sauri ne muqiyan mai tsuguno shi manzo Allah bai iya zama zaman barar da cewa ba a'a in zai zauna za kaman zama ne da irin mutum bari ya dan zauna ya tashi kuma zaman ma a tsuguno zai yi zai yi tsuguno irin ko zaman kuntukuru haka zaman da zai ainihin haɗa cinyen shi da cikin shi zama ba inda abincin ma zai samu ya shiga sosai to irin wannan zaman manzo Allah yake waya kulu ko manzo Allah yana cewa inna ma ana abdun akulu kama ya kulu ai ni bawa ne ina ci kamar yadda bawa yake ci wa ajlisu kama ya jilisu abdu ina zama kamar yadda bawa yake zama manzo Allah baya zaman kasaita yana zama ne irin zama irin na bayi wani zamanin hadis to ma'anan wannan hadisin da ya ce la akul muttakiyan din nan fil ittikai cikin wancan ittikai din da ya ce ba wai yana nufin almaila ala shikin karkata bisa gefe ba yanzu a Hausa muka ce kishin gida ai mutum ya kwanta ya kishin gida ai ko masu halin ma ba sa cin abinci a kishin gide ittika da yake nufi zaman barar da jiwa yake nufi ba wai irin wannan kishin gidan ba inda almuhaqiqi na a wajen malamai wanda suke muhaqiqai a hadisi suka ban sana haka eh to wallahi ana aha wa kazalika nawmuhu haka nan baccin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wani yayi magana akan bangaren cin abinci ba yace to haka nan baccin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana kalilan ya kasance baccin sa kadan ne shahidat bi zalikal asaru sahiha ai akwai labarai hadisai ingantattu wanda suka ba da shaida akan haka ai ko a qur'ani ma ya zo ya ayyuhal muzammilu qum layla illa qalila nisfu aw unqus minhu qalila aw zid alai tartila kaga wannan ayar ma ya nuna cewa manzo Allah bai cika ainihin yawan baccin da yawwa min sulsai layli wa nisfi zuwa karshe dai gashi mun gane shine yace wa ma zalika tare da wannan fa duka faƙar ƙara sallallahu alaihi wasallam duk da wai manzo Allah yana bacci kaɗan to bacci kaɗan din ma bari ka ji irin yadda yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna aynaya inna aynayya tanamani wala aynamu qalbi a kaɗan ɗin da yake ma ya ce idon ne yake bacci amma zuciya tana nan a farce ba ta bacci wa kana nawmuhu ala janibi al-aymani baccin manzo Allah ya kasance yana yi ta gefen shi na dama ne wannan ku yana haka ne istizharan dan neman taimako ala qillati nawmi a bisa karanta bacci din kana so kai bacci kaɗan kar ka kwanta ta gefen hagu ka kwanta ta gefen dama bi annahu domin cewa shi alal janibil aisari idan mutum ya yi bacci a bisa gefen hagu to wannan bacci ta gefen hagu a hana ujuhu duyil kalbi shine mafi sauki ga nutsawan zuciya dan ita zuciya din idan aka kwanta ta gefen hagu ta fi samun nutsuwa kuma ya ta'allaku bihi da abin da yake ratayewa da zuciyar min al'abai na gabobu albadinati na boye to duka suna samun nutsuwa an kwanta ta gefen hagu ne kila izin yayin nan limailiha ila janibil aisari saboda ita zuciya din ta fi karkata ta gefen hagu fa yastadi zalika al-istisqal to wannan kwanciya ta gefen hagun in ta samu nutsuwa wannan din sai ya jawo zuwa ga mutum yayi nauyin bacci fi a ciki wa dula kuma yayi tsawon bacci kaga din da bacci yayi nauyi kuma kaga dole zai tsaye wa idza nama an-na'imu 'ala al-aymani idan ko mai bacci yayi bacci ta gefen dama to ta'allaka al-qalbu za ga zuciyar yana reto wa qalika yana raurawa fa asra al-ifaqata sai gaggauta ainihin farkawa wa lam yagmuruhu al-istigraqu durmiya cikin bacci ba zai lullube shi ba shine ainihin fa'idan kwanciya ta gefen dama a bar kwanciya ta gefen hagu alhamdulillah